أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ba Allah madaukakin sarki wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da amincewarsa watan ya nuna mana wannan dare mai tarin albarka a cikin wannan masallaci mai albarka inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai tarin albarka yau muna rana ta lahadi biyar da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina laraba ko? laraba afwan laraba biyar da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1438 wanda ya yi daidai da 31 da watan biyar watan mayu miladiyar haihuwa annabi isa in sahar tarih shekara 2017 miladiyya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi iba dukkanmu da muke a cikin wani wata mai tarin albarka ya sanya a cikin mizani ya gafarta muna kurakuranmu da mu da mahaifanmu baki daya ya sanya aljanna ce makomarmu duk abin da yake ya yi tsanani ga musulmi Allah ya ka masa sauki wanda yake nema abinci yadda iyalansa Allah ya sauwake ba su ta hanya ta halal wa'anda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ya ba mu ikon ibada da lafiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu a jiya mun kwana bayani akan annabi isa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim dan maryam jikan imran watan yayi bayanai inda muka tsaya a aya ta uku a cikin suratu maryam daidai bayanin da annabi isa alaihi afdalu salatu wa atammu taslimi yayi a lokacin da mahaifiyarsa ta zo da shi a cikin tsumman goyo yana jinjirin jariri sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ida bayanin siffofi annabi isa cewa gashi kuma an umarce shi ya yi sallah ya yi zakka ya girmama mahaifiyarsa sannan kuma ya umarci mutanensa akan su bauta Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika isa ibn maryam qawlal haqqi alladhi fihi yamturun wannan ai zalika al-mawsuf biha bitilka sifat wancan wanda aka siffanta da wa'annan sifofi da aka ambata kyakkyawan sifa ba kowa bane sai da Isa danna na Maryam qaulul haqq zance ne na gaskiya wanda a wata ruwaya ta maluman qira'at suka ce qaulul haqq zance ne ba zance na wasa ba magana ce ta gaskiya Allah subhanahu wataala yake ba mu labari akan cewa lalle shi ba dan Allah bane sannan kuma shi ba dan zina bane bal mahaifiyarsa Maryam sannan kuma al'amari ne da Allah subhanahu wataala Allah ya kaddata kan zai faru kuma ya faru gare sa to Allah ya ce zalika qaulul haqqi alladhi fihi yamturun wannan shine zance zance na gaskiya wanda fihi yamturun ay yashkun suke shakka wasu mara suka ce yakhtalifun suka samu sabani gun Isa dan Maryam da jiya mu yi bayanin sun kashi kashi guda uku wasu ka ce a'a Isa dai Allah ne tunda an riga an yi shi ba uwa afa ba uba mahaifiya ke gare shi to wannan suka ce dan Allah ne wasu ka ce a'a kai Isan Allah ne da kansa dan shi Allah ne mamarsa maryam Allah ce sannan kuma akwai Allah Allah ne wasu ka ce a'a bal dai Isa dan zina ne to Allah ce to bari a ba ku zance na gaskiya magana ta gaskiya shi dai Isa dan na Maryam ne kuma zance ne na gaskiya bawan Allah ne kamar da ya gayi muku a farkon bayaninsa lokacin da ya buɗe baki a matsayinsa na jinjiri yace inni abdullahi ni bawan Allah ne a taniyar kitab sannan kuma Allah ya hukunta nan gaba zai ba da littafin injila da aka zance mafi inganci inji Allah cewa lalle Isa tabbas bawa ne da Allah subhanahu wataala wanda ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce duk wanda ya yarda cewa Isa dan na Maryam cewa ai bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne sannan kuma yayi imani da Allah sannan kuma ya imani ra tashin alkiyama to Allah zai shigar da shi aljanna ta wanda yake bukata da haka wannan ne muka samu sabani da Kirista mu mun yarda cewa Isa dan afwan Isa dan na na Maryam ne ba dan Allah bane bawan Allah ne kuma annabin Allah ne su kuma kirista suka duka cewa ai almasihu shi Allah ne abin bautawa shi yasa a inin alkiyama Allah subhanahu wataala zai kira Isa yace ya Isa a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min duni qala subhanaka ma yakunu li an akuna ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik Allah zai ce ma Isa ɗan na Maryam kai Isa kai ne kace ma jama'ar ka su rike ka abin bauta da kai da mahaifiyarka Maryam cewa kai Allah ne kuma Allah ce yace subhanak subhanak subhanak sarki ya tabbata maka ya Allah yana na tsarkake ka da duk abin da amma la yulika bika akan abin da bai dace da kai ba ya Allah ka fi ni sanin abin da na gayi ma jama'ata na kira su ne zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala akan akan ta kai da bauta katan amma sun kai ni sun yi guluyi sun ƙetare haddi wajen yabo a sun kai ni marhala ta Allah ta allantaka ya ce Allah idan ka yi musu azaba kuma bayanka ne idan ka gafarta musu fa innaka antal ghafurur rahim shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabbai sun doki wata metod ta girmamawa da kai shi ba shi wasu matsayi na Allah sai ce kada ku ƙetare iyaka da ni kamar yadda nasa suka ƙetar iyaka akan isa ɗanna na maryam bal ku ce ni abdullahi wa rasuluhu ni bawan allah ne kuma ɗan aikin allah ne da wannan ne malaman bidiya suka ɗoki wasu matsayi wajen guluyi babi ne na tauhidi ƙetare iyaka abun sifat sai a ɗauki siffa ta allah subhanahu wa ta'ala a baiwa manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan wannan ƙata abun malaman tauhidi hita ne daga cikin musulunci dan Allah subhanahu ta'ala ya tsarkaka al-ahadu samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to Allah ce qaulul haqq allazi fihi yamturun zance na gaskiya wa'anda mutanen watan mutanansa suke sabani a cikin sa wanda suna shakka akan wannan sai Allah ce ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin ai bai dacewa ma yanbaghi lillahi azza wa jalla an yakuna lahu walad bai dacewa da bai tantanta da Allah subhanahu wataala Allah ya riki da saboda Allah a wata aya yayi bayanin cewa wanda baya da mata ya za ya ce ya samu da zaka Allah subhanahu wataala ya ami ya barranta da mi da ɗa yasa a can cikin suratun maryam Allah ce takadu samawati yatafattarna haka ne ko minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibal hadda an da'u lir-rahmani walada sama da ƙasa suna neman su tsage saboda abinda mushrike suke gai akan cewa Allah subhanahu wata'ala yana da dadda shi yasa a cikin suratul jinni aljannu da kansu sun tabbatar cewa Allah subhanahu wata'ala ba da dadda qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi wa lam nushrik bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada aljannuni suke ma ƴan wasu wa'azi suka ce kai Allah subhanahu wataala yake bayani na manzon Allah kul ka gaya musu cewa uhiya ilayya ayyomin wahayi an bani labarin wasu aljannu nafaru wata jama'a min aljinni daga cikin aljannu suna ta da ‘yan uwansu fakalu sai suka ce ina sami ina ƙur'anan ajaba lalle mu musara al-ƙur'ani ma'ajub ajaba ai ma'ajub abin mamaki abubuwa da dama da ke ciki na mamaki wanda ba mu san da su ba ya hali ilar rushidi wannan alkur'ani yana dora mutum akan tafarki na gaskiya akan hanya madaidaiciya akan aljanna yana kai mutum zuwa ga aljanna sakin alkur'ani halaka ne faqalu suka ce mun saurari wannan alkur'ani kuma yana kai mutum zuwa ga mi zuwa ga hanya madaidaiciya a ƙarshe suka ce wa annahu ta'ala yadda lamarin Allah subhanahu wa ta'ala yake ai lamarinsa ya ɗaukaka jaddu rabbina girman ubangijinmu mattakhadha sahibatan wala walada Allah subhanahu wataala baya da mata bai riki mata ba balantana dan da haka Allah subhanahu wataala yace baya dacewa da Allah subhanahu wataala an yattakhidha walad an yattakhidha min walad ya kama da dan da dan kai kake da bukatar iya domin a taimaka maka gun gona domin tsuha ya zo maka a samu wanda zai taimaka maka cikin diyan domin a gina maka bila domin a kai ka aikin hajji domin a saya maka mota mota domin a yi maka abubuwa da dama wannan bukatuwa ce da kake da su gun ɗanɗanka amma Allah subhanahu wata'ala baya da bukata da kowa a rayuwar duniya sai da dukkanin mu muhtajin nahtaju ilaihi wala yahtaju ila ahadin minna Allah subhanahu wata'ala muna da bukata gare sa kowa yake da bukata gun Allah madaukakin sarki kowa ya tashi Allah bani Allah ka yi min kaza Allah ka bani kaza Allah ka yi min kaza amma Allah subhanahu wa ta'ala baya bukatar wannan abinda Allah yake bukata a hadisin Mu'adh bin Jamal ya karantar da mu wata rana Mu'adh bin Jamal Allah ya kara masa yarda Mu'adh yace muna taimu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama kafaduna sai yace ya Mu'adh ya kai Mu'adh shin ka san haƙƙin Allah akan bayinsa da haƙƙin bayu akan Allah yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da maza suka san wannan haƙi ni ban san sa ba sai annabi ce to haqqullahi ala al-ibadi haƙin Allah akan bayinsa shine ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta wa Allah madaukakin sarki su kadaita Allah da bauta kar su hada su da wani shi yasa Allah yace a zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta aljani ba jinsi na aljannu da jinsi na mutane face sai da su bauta min ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala da yazo akan wannan aya yace bi ma'ana ya'buduni ay yuwahhiduni su kadaita ni ay har yake cewa ta'riful ibada ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali ita ibada ita suna ne na gama gari wanda Allah subhanahu wata'ala yake bukata wanda Allah yake so na kyakkyawan aiki aiki ne zaka aikata da gabai ko kuma a'a zaka aikata shi ne da baki sunansa ibada subhanallahi ibada ce sallah ibada ce azumi ibada ce shi yasa suka ce addu'a ma ibada ce da haka a wannan kenan to abautawa Allah subhanahu wata'ala a kadaita sa da duk abin da bai dace ba wannan shine abinda annabin farin annabin nuhu ya fara kiran mutane zuwa gare sa akan a kadaita Allah subhanahu wataala da bauta duk wanda ba zai kadaita Allah da bauta ba a cikin tauhidi guda uku to hakikan ba sa a cikin layi na masu imani maluman tauhidi suka ce tauhidi yana da yana ya kasu kashi uku akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin asma wa sifat wasu maluman a tauhidi irin su eh, eh, qadiri eh, iyad suka ce akwai na hudu shine tauhidin hubbin rasul ya cikin anwa'i tauhid to ka kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin rububiyarsa ka kadaita sa a cikin uluhiyarsa haka gun sunayensa kada ka yi guluyi kada ka ketar iyaka ka dauki wata sifa daga cikin sifofin Allah ka baiwa wannan adam wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba to Allah ce baya dacewa subhana tsarki ya tabbata gare sa muka ce ma'anar tasbih at-tanzih shine tsarkake Allah subhanahu wata'ala amma la yuliqu bihi jalla ula akan abin da bai dacewa ga shi Allah subhanahu ta'ala sai Allah ce idza qada amran yadda lamarin Allah subhanahu ta'ala yake idan ya ga damar hukunta lamari yake bukatar wani abu ya kasance a rayuwar duniya fa inna ma yakunu lahu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun abinda kawai Allah zai ce shine Allah zai bada umarni akan abin ya kasance kuma sai abin ya kasance sai Allah ce fakhtalafa al-ahzabu min bainihim sai kuma aka samu daga cikin kirista bukatan mabiya nasara ke na mabiya addini annabi isa sai suka samu sabani daga tsakaninsu akan annabi isa su kansu mabiyansa yadda muka yi bayani sun samu sabani sai Allah ce fawailu lillazina kafaru min mashhadi min mashhadin yawmin azim bano na azaba azaba ta tabbata da wa'inda suka kafirta wa'inda suka ɗauki matsayi na Allah subhanahu wa ta'ala suka baiwa bawa daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala min mashhadi yawmin azim daga ranar da ake halarta ranar tashin alkiyama ranar suna cikin bone mai muni Allah subhanahu wataala ya kare mu ɗan uwa masu daraja wallahi duk musibar da zaka samu kanka a rayuwarka ta duniya karama ce bata kai ma kashi kashi ɗaya bata kai a raba kashi ɗaya bisa ɗari zero zero kusan na abinda zaka tarna azabar alakhira ba duk irin wahala ta duniya duk irin musiba ta duniya duk irin ibtila'i na rayuwar duniya wallahi ba ta yiwa a kwatanta sa da azaba ta lahira don azaba ta lahira ba ta da ƙarshe idan Allah ya kaddata azaba aka kasa illa ma sha Allah da aka ɗan uwa musulmi mu dinga haƙuri akan abin da zai jarabe a za mu samu kanmu na jaraba akan duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum Allah idan yana bukata yana son mutane yana son ku da alkhairi sai ya dinga jaraba ku har ma malamai suka ce idan kaga Allah bai jaraba ka kan wasu abubuwa ka dinga bincikar imaninka alama ce ta imani alama ce ta imani Allah subhanahu wataala ya dinga jaraba dan adam har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ashaddun nasa ibtila'an al-anbiya wanda Allah ya fi kowa jarrabawa a rayuwar duniya sune annabawa Allah sun fi kowa jarrabawa an fi kowa jarrabawa su Allah ya yi su jarrabawa an yi jarraba su akan duk wani wanda ba su ba to Allah ya ce to bone ya tabbata duk wanda ya ɗauki sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa wani bawa daga cikin bayunsa sannan kuma wannan kafirci da kuma wanda suka kafirce ma'anar kafirci yan uwa shine butulcewa akan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yema yema dan adam sai Allah ya ce asmi' bihim wa absir yawma yatunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin sai Allah yake Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma ai asmi' bihim ma'ana ma aqbah ma yasma'una wa ma yabsirun wai menene fi muni akan abinda kafiran za su ji a inin alkiyama da kuma abin da za su gani nan duniya ai musu wa'azi cewa isa dan isa dan maryam ne ba dan allah bane bal shi bawa ne na allah subhanahu wataala kuma dan aike ne na allah subhanahu wataala sai suka dauki matsayi na allantaka suka bashi to allah subhanahu wataala ce da duk wanda suka kawa da wannan da su to munin abin da za su ji a inin alkiyama tunan Allah ya musu kunnai ya musu idanu ya musu abubuwa da dama wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da zaka kidaye ni'imar Allah subhanahu wata'ala akan ka kai da annabi Adam ba za ka iya kilge wa'annan ni'imar ba amma duk da wannan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya maka sai ka butulce akan wa'annan ka kai ana maka wa'azi baka ji ba abubuwa da dama na rayuwa suna faruwa baka lura da wannan sai Allah ce to asmi bihim wato mummunan jinsu da za su ji a inin alkiyama da abin da za su gani tun da dai a nan duniya ba sa gani to a inin alkiyama za su gani wa ma ashaddu alaihim wa ma ashaddu alaihi da duk abin da kuma yake matsananci na azaba akan wannan sanan wa ma a'jabu ma tara min ahwalihim da kuma abun mamaki akan abin da za ka gani duk wanda ya kafircewa Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala da ya halitta dan annabi Adam ya su ya turo mu a duniya ya sanya mu khalaq fil ard sai ya ce to akwai nan duniya mun zo ne dan aiki amma inda ake sakamakon shine ranar tashin alkiyama a ranar ne zaka bambanta za mu mata dan juma da kubewa a ranar ne aikin kowa zai fidda shi a ranar ne mata ba ta amfanin mijinta idan bai aikata aikin kirki ba a ranar ne miji baya baya amfanin matarsa a ranar ne dun yawan dukiyarka dun yawan kudinka dun yawan iliminka dun yawan girman jikinka idan baka aikata aikin alkhairi ba wallahi sai kai nadama ya Allah karka sa masu karka sanya mu cikin masu yin nadama ina alqiyama sai Allah ya ce asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana ay yawma ya'tunana bi ma'ana yawmul qiyama ranar tashin alqiyama za su shi mummunan abu kuma za su ganan makansu mummunan abu saboda anan duniya ba su hankalta ba su ji ba akan abin da ake karantar da su malam bahaushe ya ce ji ba zai ƙi gani ba ko idan ba ka ji ba ba za ka ƙi gani ba ya ce ko da kuma ku ka gani ba za ka ga da kyau ba Allah ya kare mu sai Allah ce lakini zalimun al-yau sai dai azzalimai a yau fi dalalin mubin suna cikin bata a nan duniya suna cikin bata bata bayyananna a nan duniya ake aikata aiki to ai musu wa'azi ba su shiri ba Allah ce suna cikin bata bata bayyananna Allah subhanahu wataala ya kare mu daga bata bata bayyananna lizalika fala yasta fala yasta'iduna lil akhirah shi yasa azzalimai da aka ce azzul a larabci shine wadahu shay'in fi ghairi mawdi'ihi dora abu gurin da bai dace a dora shi ba wanda ya bauta wa wani wanda ba Allah ba kaga ya doki bautar yayi zalunci saboda mi ya doki wani abu na ibada ya kai shi ba gurin da ya dace ba to shine Allah ya ce duk wanda ya zalunci kansa ya dora abinda bai dace ba a hurinsa a ranar tashin alkiyama wato yana a duniya na cikin mata bayananna shi yasa ba zai yi tunani ba har ma ya tsaya ya yi tunanin aikata aikin alkhairi domin alina alkiyama mai wayo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya rabon arziki a kansa shi ke dinga tsayawa ya dinga tunani wai ya ne miye zai tara a gobe shi yasa bayan Allah wallahi idan kana aikata sabon Allah sai ka kasa barin ya za ka yi ka daina sabon Allah to hanya mafi biyu sauki ce abu guda biyu ne kana sabon Allah kai ne kake sabon Allah kuma ka kasa barin sabon Allah to ga mafita idan Allah ya sa akwai alamar shirwa kanka zaka daina na farin abu na daya shine ka dinga tuna girman Allah subhanahu wataala cewa Allah da ya halicce ka yayi maka hanci dan ka shaka iska ka ji mai daɗi ka ji ba daɗi. ya maka idanu ka kalli wannan kular vert ce wannan john ne wannan noir wannan kaza ne ya yi maka kunne domin ka dinga ji ya maka hannuwa domin ka taɓa abubuwa ya maka cine domin ka tahi bari wannan ya halitti ƙasa domin ka danga takawa kana tahiya biyan buƙatar ka ya maka sama watan duk duniya ga ba wanda ya isa ya maka rana da duk turawan duniya za su taru masu fizik da shimi da watete a kawo ilimin kimiyya ana son a hassaka a yi amful guda amful guda da zai haskaka garin nan wallahi ba za su iya ba amma cikin iko Allah sai Allah ya rana guda take haskaka duniya gaba daya kuma duka wa'annan abubuwan da Allah ya yayi ne don maslahar ka sai ce ka bauta wasa sai kai kunnan uwashirku kake sabon sa to ka dinga tuna girman Allah akan ka cewa Allah subhanahu wataala yau idan ya ga dama yake iya jarraba ka akan duk abin da ya ga dama idan kana tuna girman Allah subhanahu wataala ka dinga sabon Allah abu na duka dinga tuna mutuwa kai da kake dan kwana kana shiga da ɗaya mutane cikin lungu misali kana dan kewayawa da ita mai desert mai trouser to hito to ka dinga tunanin cewa wai ba kai ki da rayuwarka ba tana iya kaddartawa rishin sani aka ce shi yasa kaza ta kwana ka saman dame a rishin sanin naka zai iya zawa mala'ikan mutuwa yanzu kana cikin kwana abiya da rayuwarka kiyama mun gane wannan ka dinga sa kan mutuwa ta zo yanzu ko gobe ko an jima kana cikin wannan halin Allah yake iya turo mala'ikan mutuwa ya karɓi rayuwarka to dan Allah sai a waye gari da ka a ina alkiyama kowa yana gaban manzo Allah muna bayan manzo Allah kai kana can tare da karo cikin bana Allah subhanahu wataala ya kare mu kai ne kake shan giya kika kasa mafita ka tuna cewa mutuwa ta yanzu ta doke ka dan a hadisi ne sahihi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ana tada dan adam akan abin da ya mutu akan sa ana tada dan adam akan abin da ya mutu akan sa la qaddara Allah nan malamin bai ce malamin ba da abin ba sai aka ce ana balo barsa da riyal sai ka je kai charging charging charging a kanal priskinka sai ka zo kuka taru ana kiran sallar lishani ita ya kai sallah saboda mai yarje yake ku gashi nan yana yana yana yana bada baro cikin cikin hili kana buƙatar ka ga asa bi a kana jiran bi sai malaka zo yayi da bi da rayuwar ka kai kiyama da kai wallahi ka tashi aini alkiyama kana kuwa aini alkiyama za a ce so nan suwaye masu kallon baro ne ku dinga sanya mutuwa a gaban mu mutuwa take zauwa ko da yaushe bayan Allah shi yasa wani bawan Allah da ya tashi niki yawan ka wannan abiyacin yace tazawwad min ad-dunya fa innaka la tadri idha janna al-laylu hal ta'isha ila al-fajr wa kam min fata yumsi wa yusbihu dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahum lailatal qadri yace la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha إلا التي كانت قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها yace rayuwa dan adam ka guji duniya ana buƙatar zuhudu ma'anar zuhudu shine ka guji duniya ka ba an ce karka haranta maka kanka haramta maka kanka rayuwar duniya wajen dajin duniya a amma ka guji duniya ana buƙatar wasu abubuwan wanda yake ba mustahabi irin ka haka ka dan guje su to ya ce ta zawar minar duniya ka guji duniya domin kai baka da ilimi wai idan dare ya yi duhu ka kai su bahe ya ce mutum nawa ne za su waye gari za su waye gari a zauna a majalisa a fada ana hira ana shan shayi a ɗauko su je kin wancan ai wani ya saki mata sajiya wani ya yi kaza ai wancan ta yi kaza ai unguwan nan zawa rai kaza ke da kwai duka wannan waye sun yaka a ɗauko ana gulma da tsewunin mutane za ku rabu da mutum yanzu ku yi sallar lisha da shi kakin su bahin a ce maka ya tafi ba ka samu wannan ba sallar azhar za ku yi da mutum kakin la'asar a ce maka ai yayi aksirin ya mutu za ku zo ku zauna da mutum ku yi fira yana tashi mintoci za a kira ka wane ina wane nan ya ce wane dai ko wane ai Allah masa rasuwa ya ce ɗazu ɗazu nan wani muke zuna da ciki ɗazu ɗazu nan ɗazu ɗazu wallahi kai ma haka wata ran kaje kana dazu dazu tun kana rika mutane a makabarta kana rika kana rika su ana ganin ka awo mun tayi ta'aziyya mun tayi janazar wane wata ran sai a zo ana bada labarin an tayi janazar ka shi yasa duniya ba gidan zama bane kai kokari mu yi kokari mu aikata aikin alkhairi domin gyara lahirar mu duniya Allah subhanahu wataala ya rigi ya iyakance maka shekarunka a duniya imma shekara 30 25 40 50 60 law asha alfata alf summa alfain ba'dahu fala budda min yawmin yasira ila alqabr da sauri ka shekara dubu a ƙara maka wasu shekara dubu dubu biyu kenan wallahi za a waye gari wata rana kana kabari yo ai ya isa ya zamanto izina da wa'azi a kanka ka dibi lokacin da ka zo duniya kana jariri ƙarami wanda ɗauka kama sai ai ba kowa ake ba ya ɗauke ka ba saboda gudun matsala ana nan a kwana a tashi jikin naka ya fara kabari har aka fara ɗinta da ka kana zama har ka fara rarrafawa har ka fara ɗan tashi da kana zama kana faduwa har ka fara tahiya ka je ka ɗan fadu daga nan ka fara gudu har ka ce kayi shekara biyu shekara uku gashi shekara biyar ishirin talatin arba'in haka ga furfura ta fara hitowa cikin bakin gashi wallahi alama ce ta ka hauka kafus ta hiya me ka aikata me ka yi me ka yi wanda ka yi alfahari a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu dace Allah ya gafarta muna sai Allah ya ce wa an rihu
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa anzir ay ayyuhar rasul na am- Allah subhanahu wa ta'ala yana bada umarni da manzon sallallahu alaihi wasallam yace wa anzirhum yawmal hasra ka ji musu gargadi ka tunatar da su yawmal hasra ay yawmun nadama ranan nadama a- yawmul la tanfa'un nadama kuma ranar da nadama ba ta amfani ya manzo Allah salawatu rabbi wa salamuhu alai ka tunatar da su ranar nadama ita ce ranar tashi alkiyama hina yandamul musiu ala isaatihi a ranar ne wanda ya aikata sabon Allah zai da na sani akan ina ma bai aikata sabon Allah ba ina ma a ce bai yi kaza ba ina ma a ce bai yi kaza ba ina ma bai a ce bai yi kaza ba to Allah ya ce a tunatar da jama'a wannan ranar sada kuma haran nan ba mai sabo kaɗai zai mana dama ba har da wanda ya aikata aikin alkhairi ka ce ina ma da aka zo cewa fi sabilin layi ba ɗari na bada ba jika ce na bada ina ma a ce duk dare ba raka a ɗaya nake ba raka uku nake yi afuwa raka a shida nake yi ina ma a ce kullum ina karanta shahi biyar na alkur'ani maimakon shahi guda ina ma a ce na ƙara akan azumin litinin da alhamis ina ma a ce bayan azumin wata kwana uku da nake na wata kowane wata a ce na ƙara akan wannan abubuwan ba wanda yake saƙon Allah ba har wanda ya ta aiki alkhairi zai nadama magana ce ta manzo sallam cewa wanda yake taimakawa zai nadamar ina ma a ce duk dukiyarsa ya bada ta cikin aikin Allah haka ma ina ma a ce duka rayuwata na bada ta gozan mi wajen taimakawa addinin Allah subhanahu wataala shi yasa wallahi rayuwa take da amfani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittanim khamsa qabla khamsin ittanim khamsan qabla khamsin bayan Allah annabi ce muribanci abu guda biyar ka ci moriyar abu guda biyar ka samu riba ta abu guda biyar tun gabanin guda biyar su zo maka ba na fara annabi yace hayatuka qabla mautik rayuwarka gabanin mutuwarka rayuwarka gaba ɗaya ka samu ribar ka ci ribar rayuwarka ka san ka aikata aiki cikin rahamar Allah ka samu aljanna rayuwarka gabanin mutuwarka don ba shakka wata ran sunanka sori a cikin kabari wallahi ka ci ribar rayuwarka gabanin mutuwarka na biyu annabi ce shababuka qabla harabik kurciyarka tajenes kurciyarka a matsayinka na matashi ka ci ribar kurciyarka ƙabla harabi tun gabanin tsuwa bai zo maka ba da wata ran za a waye gari wannan ƙananan kayan ka sa wannan pantalon da shemis ka kasa ba ka iya sa su saboda ka zama baba kakan wasu ne ba ka iyawa tsuha ya zo maka ka bauta wa Allah a kurciyarka tun gabanin tsuwa bai zo maka ba ka ka aikata aikin alkhairi a kurciyarka a lokacin da ka ji kana iyawa tun gabanin lokacin da zai zo ka ce ina ma a ce ina matashi na da na yi azumin litinin alhamis na uku annabi ya ce farabuka dama da Allah ya maka ta lokaci ka ci moriyar shi ka amfanu da shi ka moru da shi habla shugulika tun kuma rishin rishin wannan abin wannan lokacin ya zo maka da Allah mu dibi rayuwar mu ka diba matashi awa nawa kake datawa a majalisa a fada kuna zancen banza awa na take a kasuwa ba ka aikin komi ba a sayan komi ka kuma kaka suratun alkur'ani sai dai kawai kasa inda ya kana kallo awa nawa kake yi a wajen kasuwa ba gun neman kuɗi ba gun yawon banza kawai kaje can kaje nan ba amfani amma ka kasa fidda a ce cikin wuni ka da awa guda ko kuma minti talatin ko minti ishirin da za ka karanta alkur'ani mai girma shi yasa manzon Allah manzon rahama sallallahu alaihi wasallam cewa ni'matani akwai wasu ni'ima guda biyu da yawa daga cikin mutane suna wasa da su ni'ima guda biyu da yawa daga cikin mutane suna wasa da su ba matsalacci za ku kuma tsohi a ko yara mafi yawan mutane suna wasa da wannan ni'ima ni'ima ce amma kuma suna wasa da ita annabi ce as-sihhatu wal farag lafiya da kuma dama lokaci da Allah ya maka to annabi ce ka ci ka ci moriyar lokacinka gabanin rishin lokaci ya zo maka wa ghinaka qabla faqrik ka ci moriyar arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya yi maka gabanin talauci ya zo maka ba dole sai ka ce makakaciyar kai kanka ka ci abu mai kyau ka kai iya abinci mai kyau abinci mai kyau a gidanka a ci abin da ake bukata ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bi manzon Allah dinari da mutum ya taimaka a cikin maza ta gun yaki da dinari ka taimaka aka yi masallaci da dinari da ka ce da iyalanka wanne ne fi lada annabi ya ce wanda ka ce da iyalanka ƴan uwa mu gane ka so abin kirki ka sayo abin kirki ka kaka zauna kai da matan ka kuci wallahi lada za a baka amma baka yi ka zauna a titi ka kashe mazaware kuɗi amma iyali ka sun kasa cin abin kirki matarka tana fama da bakar niyya amma zawar ka duk sati ka sha biyar kake bata har za alashi kake zuwa mata har adashi matarka a gida tana cikin halin hawulayi ana bukatar addinin Allah na bukata gare ka ka taimaka ana bukatar masallacin ne a gyara ka kasa gyara kana da hali malami ungoku mi kai masa makarantar ungoku mi kai to ka ce moriyar wannan abin dukiya da Allah maka moriyar ta gabanin talauci ya zo maka a ƙarshe sai manzo Allah sallallahu alaihi cewa ka ci moriyar bayan ka ci murar kurce ka rayuwarka dukiyarka lokacinka to duniyar gaba daya duniyar gaba daya ka samu amfani a ciki ka aikata aiki ibada ka samu guzuri don tahiya lahira sai da guzuri ka nemi guzuri mai kyau to Allah ce a turatar da mutane a yi musu mutane gargadi a maido mu cikin tetayin kawunan mu saboda mun manta da kiyama wallahi wani aiki da kake aikata da muke aikatawa da muna tuna kiyama za a tara ka tsirara ba riga ba wando ba kaciya gaban Allah ga sarakuwarka ga surukinka ga wayekinka za ka tahi tsirara a gaban Allah sai aikin da ka aikata wallahi ba ka aikata wannan aiki a ranar ne mutum zai nadama akan abin da ya aikata ka nemi cewa ina ma a ce da na yi ƙoƙari da aka ce ana wa'azi ina ma da na hito yanzu ba kuna muna wa'azi ba wallahi ana wa'azi ka musu ware to ka gode ma Allah azumi ake amma wallahi wani yana gidan karuwai azumi ake amma wallahi wani yana cin yana sabon Allah azumi ake amma wani yana can daga shi sai bulufin ya bulufin ya sa saksi yana kallo wani kai azumin ma ba shi wani shi abin ma azumi to mu yi kokari ko da shi ka yi kokari ka ƙara shi aikin Allah kokari ake ƙara ake yi sannan kuma alkawari na Allah idan kai kokari a cikin addininsa walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana tabbas idan kai kai dan Allah na fara wallahi mu tsarkake niyya mu tsarkake niyya don duk aikinka idan ba ikhlasi a cikin wallahi Allah ba ya bukata ina ma a ce kayi aikin dan riya wallahi sai an zo kiyawa Allah ta faja'alnahu haba'an mansura sai Allah ya sanya wannan aikin kura abi shekewa to Allah ya ce mutane za su yi mi za su yi nadama a tunatar mutane da mutane suke nadama wa hum fi ghafla mutane suna cikin ghafla rabkana suna cikin mi suna cikin rabkana a cikin rayuwarsu ta duniya wala yu'minu ba za su imani ba ai ba za su yi kokari su aikata aikin alkhairi dan ranar tashin alkiyama ba ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Buhari ya fitar da shi karkashin wannan aya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi yana a cikin yana cikin bukhari mujalladi na uku shafi na 315 annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace bayan an da hisabi an tura ɗayan aljanna Allah ya saya muna ciki za mu ta aljanna in wuta an tura su za su fi wuta Allah ya kare mu da wuta sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya mai kira bi ma'ana munadi wani zai kira fayyunadi sai ya kira ya ce ya ahalar janna ya yan aljanna annabi ce sai mu tsaya sai mu ciyo sai a kira ya ce ya ahalar na ya yan wuta sai su tsaya sai su jiyo fayi wuta bi motin sai a zo da mutuwa wannan mutuwa za a zo da ita ne kamar rago idan aka zo da ita sai a ce kun san wannan sai a tambaya aljanna kun san wannan sai mu ce eh mutuwa ce fayyukali sai a ce ya ahalar nar hal ta arifuna haza shin kusan wannan sai su ba da amsa sai na'am hadal maut wannan mutuwa ce qala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam fayu'mar bihi fayudbah ya umarni wannan wanda ya kiran jama'a ɗan huta da ɗan aljanna fayu'mar alfi'il mabniyun liman lam yuzkar fa'iluhu amma alfa'il huwa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada order ya bada umarni da wannan wanda ya kira jama'a fayuzba sai a yanke wannan mutuwar kala sai ya ce sai maza afa sai maza alasal ya ce wayu kalu sai a ce ya ahalar janna ya yan aljanna khuludun wala mautun idan ku shiga aljanna dawwama ce ba hita har abada sai mu farin ciki mu ji daɗi wa ya ahalar na sai ya ƙara kira ya kira ‘yan wuta idan ya kira yan huta sai ce khuludun wala maut in an shiga an shiga ne ba hitowa thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa anzirhum yawm alhasrati iz qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun sai manzo sai ya karanta wannan aya kai musu gargadi ka tunatar da su ranar nadama ranar da mutun da ya aikata sabon Allah zai nadamar ina ma bai aikata ba ranar da wanda ya aikata aikin alkhairi zai na damar cewa ina ma a ce ban tsaya nan ba na ƙara ƙoƙari a cikin wannan abin wa ashara biyadihi sai maza sallallahu yayi nuni da hannunsa qala sai yace ahlu dunya fi ghaflatin hakaza yace mutanen duniya suna cikin rabkunawa suna cikin ramkanuwa akan wannan wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi haka ma imamu bukhari a cikin littafinsa mujalladi na uku shahi na ɗari uku da sha biyar ya fitar da wannan hadisi haka imamu muslim a cikin sahihin sa hadisi na 2,850 ya fitar da wannan hadisi ‘yan uwa a lahira gida guda biyu ne imma aljanna imma huta ba na ukunsu kuma Allah ya ce a muna gargadi a kan wannan to kowane ya rage yanzu yanzu misali kai ne za ka tahi misali za ka tahi a falla sai aka ce maka wane hanyar nan ramu gare ta bacin ramu kuma ga rerai bacin rerai kuma ga wasu itace saman hanyar suna bugin mutane kuma wannan itacen ɗaya ke da kwai kuma ba ma shi ba akwai yan washi da makami saman hanyar sai aka ce amma ga wannan hanyar ita lafiya launi sai a halla don allawa za ka zaɓa ta ne ko ta biyu to mu kokari mu nemi aljanna Allah subhanahu wataala ya sanya mu aljanna sa da rahamarsa fata abin makaranta da iyali ga muladasa kuskure da kuke Allah subhanahu wataala ya gafarta muna aya ta tashi da zamu rihi da ita tace da Allah subhanahu wataala yake cewa inna nahnu narithu al-arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un lalle musu Allah subhanahu wataala mu za mu gane kasa bayan an sa an yi busa kowa ya mutu to Allah subhanahu wataala zai gane kasar don shine mai ita da kuma abin da yake cikin kasar shi sala ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram duk abin da yake saman duniya to mai karewa ne shi yasa malamai suka ce a duniya darul fana duniya gida ne na karewa gida ne mai wanda yake karewa ai duniya kamar wata ONG ce ta zo ta furoshi haka ta zo da aktivitakinta ta yi yan watan ta uku biyar sai gaji an ce an tashi daga aiki daga ka neman samun aiki ko to haka duniyar take haka duniyar take Allah ce mu za mu gane duniyar duk abin da ke saman duniya mai karewa ne shi yasa can a hadisi manzo sallam a cikin littafin ibn al-qayyim da yayi iftahu sa'ada ya kawo wani hadisi cewa a lokacin idan aka yi kusa bayan Allah subhanahu wata'ala komi da komi an roshe shi Allah zai tambaya limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahar Allah zai tambaya wake da mulki a yau ina sarakuna ina masu kuɗi ba wanda zai bada amsa ina talaka da malumi ba kowa Allah da kansa zai ba kansa da kansa amsa yace lillahi alwahid alqahar mulki na Allah subhanahu wa ta'ala ne wanda yake wahid guda ɗaya kuma alkahar mabuwayi to Allah ce lalle musu Allah mu ne za mu gane ƙasa sannan kuma wa ilaina yurja'un gaba ɗaya duk duniya kuma kowa gun Allah subhanahu wa ta'ala zai koma da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ce da sa'a Allah ya gafarta mana kurakuran mu hada ma indi wa billahi tawfiq wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum ya jama'a da musulmi. Gaskiya wani kasar da wani bawa, kuma ga mutum shi ne wani shi